أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتعطشي بنظرة تأتينا بالزفر الحمد لله يومنا الأمس hudu ga watan Ramadan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha hudu ko? sha hudu ga wata na uku miladiya ta dubu biyu da ishirin da hudu alhamdulillah za mu ci gaba da tafsiri na maulana shari'ar islam wasu ayatul alama na fitar da zaka da lafi hannu wato firiya da tafsir daga inda muka tsaya za mu tashi inna ma waliyukum allahu wa rasuluhu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله آه an yi bayani na sifofi na waɗanda suke su ne wanda Allah yake so Allah yake son su suke son Allah bancin an yaɗi wannan sifofi duka baki ɗaya kuma Allah ya tabbatar da wannan arla ce ta Allah wanda yake bayar da ita ga wanda ya so sai Allah ke faɗi an dawo dai zancen waɗanda ya kamata a jikunci lamarinsu da wanda bai kamata a jikunci lamarinsu ba suke inna ma waliyu kuma lahu wa rasulu ku sani dai kadai masoyinku wanda ke mai jikuntar lamarinku shine Allah da ma'aikinsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam nazala wannan aya ta sauka da ma qala ibnu salam ya rasulullahi inna qaumana hajaruna kullu man dakhala fil islam qata'ahu qawmuhu al-kufar wato abdullahi bin salam wanda shi da bai hude yana addinin yahudawa ne jagor limami ma da suke yahudawa musulunta shi ne sai ce ma yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah dan dai mutanen mu sun kaurace mana duka wanda ya shiga musulunci sai a mutane sai su yanke alaka tsakanin su da su duka wanda suke mutanen shi wanda suke kafirai sai su yanke alaka tsakanin shi su da shi kirke shi ma miki faƙar Allah ta'ala ta warke da rashi inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu ku manta da su ai wanda yake majibincin lamarin ku in kafirai sun ba ku sun ba ku baya ku sani wanda yake majibincin lamarin ku shine Allah da manzon Allah والذين آمنوا لكم وعند سكا بعد غسكيا مؤمنين الذين يقيمون الصلاة وعند سكي تسيد صلى ويؤتون الزكاة سكي بعد زكاة وهم راكعون الحاجب سنة ماسو ركوعي خاشعون ماسو نسوا da tsoron Allah ba ka fiye hada rukun ila yin kiyama sai wannan hukuncin yawan zuwa har ya zuwa ranar tashin kiyama man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wanda ya yarda da Allah shine ubangiji shi ya yarda da musulunci shine addini shi wallahu wa rasuluhu wal mu'minuna jami'an ah wallahu waliyuhu wa rasuluhu wal mu'minuna jami'an to Allah shine majibincin lamarinsa da manzansa da mu'minai baki daya wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu duk wanda ya zubinci wanda ya riƙe Allah wa masoyinsa wa ya tawalla Allah duk wanda ya zubinci lamarin Allah da manzon Allah wanda zina amanu da mu'minai don suka ba da gaskiya yu'inu wa yansuru ya kasance yana taimakon su yana ba su nasara fa inna hizballahi hum al-ghalibun to ku sani lalle ba jama'a ta Allah su ne masu yin shayi muke rinjaye ko da lokaci ne nasrihi iyahu saboda taimakon Allah da yake musu ya yi wallazina amanu ya ku wanda ku bar gaskiya la tattakhidhu allazina tafarru dinakum huzu'a kar ku riki waɗanda suka riki addinin ku abin yi wa izgili a nazara haza wannan ma ta aya ta fuskar cikin munafiki da wani yahud a cikin munafikai da yahuda كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بشيء ينادي الناس ينادي الناس آه إلى الصلاة فشاور الصحابة فقال نحب أن نجد شيئا يغنيه بأوقات الصلاة آه من الله صلى الله عليه وسلم يا كفن في لسنن damuwa da wani abu wanda zai kasance shi zai kira mutane zuwa sallah. Manzara suna yana neman wato tun kamun a san a san kar a yanda za a yi wa alaikum salam alhamdulillah duk kamun a san kar da aya kamun a san kar da a sanar da musulmi yin kiran sallah to mazala sallam ya damu yaya za a rika a yi wani abu da zai rika kiran mutane zuwa sallah a shawara sahaba sai shawara tare da sahabbai fa qala sai ce nuhibbu an najida shay'an yu'limu bi awqati salat muna so muna son wani abu da zai rika bayyana lokutan sallah a minhum man kala daga cikin su akwai wanda yake mun fi dinara don mu rika hasa wuta muna mu kunna wuta kawai idza ra'u dukhanin fi nahari in da rana ne mutane suka hangi hayaki ya alamuna anna alwaqta balaga sai san tuki na lokaci ya kai wa in kana fil layli in ko da dare ne idza ra'u nura sai mutane su ga haske يعلمون أن الوقت قد بلغ سيسي سنتي وإلى لوكتي يا كي فكره النبي صلى الله عليه وسلم النار sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan batu na kullu huda saboda aiki ne yayi kama da namijin su mai musawa su ba mai musa suke kunna huda minhum wasu suke bauta ma hutan ba minhum man kana nadribu jarasa akwai sai wani suka ce to mu bigi karwara mu rika bin karwara fakariha da jarusa shi ma a sun sai ya kyamaci yin bugu da ƙaraurawa kamar da irin yadda kiristoci suke fa tafarraqu fa jama'atu min asaba kullu mar'an azana kimur sai suka rarraba haka jama'a daga cikin sabai da dama kullu hundu baki dan su sai suka ga mawaliki na kiran sallah da yawa suka yi mawaliki yayin da aka akkuwa musu kiran sallah a cikin mawaliki ra'a abu abu sada lazar ko wanda ake kira Abu Abu Sada ya yi mulkin yadda ake kira sallah wa bilal da bilal wa jama'atu da wani su jama'a da ya fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bil azana bil azani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da yin kiran sallah fa saru yu'azzimuna sai suka zama suna yin kiran sallah wa da hikan yahudu da hikan shadida yahuda suka yi dariya mai tsanani alu suka ce ma ra'ayna dina akbar min dini muhammad sallallahu alaihi wasallam kan gaba ke suka ce ba ga addini ba mafi muni daga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadha ne ne kurgimari allazi ja'a bihi suka ce wannan abin da yazo da shi yazo da irin kuka ne irin na shafi wai shine wai kiran sallah a ma ata bihi dinu qat suka ce wannan kiran sallah wannan abin da ake kamar kamar jaki na kuka ba wani addinin da ya taba zuwa da shi fa qala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum huzuan wa lakum alladhina utul kitaba wal min qablikum kufara awliya ya ku wannan ku ba da gaskiya kar ku riki wanda suka riki addinin ku abin yi abin abin yi wa izgili almahzu'an bi abin yi izgili da shi kar ku rike su kuma suka rike addinin ku la'iban wala iban kenan shine suka rike addinin ku wasa ni allazi ne utul kitaba daga wanda suka suke mazowa littafi wanda aka ba su littafi sune yahuda min kabli kun daga gabanin wal kufar da kafirai ma al mushrikina sune mushrikai awliya wannan kar ku rike su majibinta lamura kar ku kar ku zama kuna jibintan lamarin su ku rike su masoyan ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in har kun kasance ku masu ba da gaskiya ne da Allah na'am Akin muka tsako zayin tun da sura ta bazo ba. Na'am. Wa zana dai tun ila salati. In kuka yi in kuka yi kiran sallah da awatu ila salati kuka kira zuwa sallah bil azani da kiran sallah. Ittakhazuha ayya salati su zuwa. Sai su ki sallar ta ku wani abun yi wa izgili wala iban da wasa. Da an yi sahaji ubiya da cewa suna yin izgili da sallar nan wa yatadahu inda sama'il azan suna yin dariya tsakaninsu yayin jin kiran sallah. ذلك الاتخاذ بأنهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون wannan rufan da suke yi ma sallan ku da kiran sallan ku suna da da kisa abin izgili saboda dalilin cewa su mutane ne wanda ba sa hankalta ba masu hankali bane laysa inda ma aqlun ba su da hankali ne fal adanu lam yakun tabata bi nawmin faqat shi kiran sallah bai zama ya tabbata ba da mawarki ne kawai da a barci ne a kwana ne ba aka gan shi kawai da jama'atu min sahaba da wanda wato wasu jama'a na daga cikin sahabbai suka gani bal bal dai tabbata bi hadhihi al-aya aidan ya tabbata da wannan aya kuma dai ga ta ayan ka tabbatar da shi a hadhihi al-aya asbatat hukm al-azan wannan aya ta tabbatar da hukunci na kiran sallah ala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'azzinuna afwalu anakan yawmal qiyama masu kiran sallah su ne mafi dogon wuya a cikin mutane ran tashin kiyama wani nuni ne zuwa wani matsayi da Allah ya ba su kadai su za su yi kowa dogon wuya matsayi ne wani na musamman wa qala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna arba'atan la ta'kulu al-ardu ajsadahum mutum hudu nau'o'i na mutane guda hudu kasa ba ta cin namun namun jikinsu ko da an binne su sun mutu a idza matu in suka mutu su ne al'ambiya'un annabawan la ta kula arzu a jisadahun ƙasa ba ta cin namun jikinsu wa hamalatu shari'atul muhammadiyya al'ulama ul'aminuna hakan nan masu ɗauke da shari'a ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato maluma kuma masu aiki da sanin da Allah ya ba su malami mai aiki da ilimin da Allah ya ba shi shi ma wannan in ya rasu to ƙasa ba ta cin namun jikinsa wa hamalatul qur'an da kuma mahaddata alkur'ani wal mu'addiruna da kuma ladanai masu kiran sallah duka wa'annan saboda karrama in sun mutu Allah ba zai ba a ƙasa iko da suna masu ba man azina saba sinina duk wanda ya kiran sallah tsawon shekara bakwai la ta akulun ardu jasadahu to ƙasa ba za ta ci nama shi shi wannan wani hadisi huwa fi safin rafi huwa fi safin rafi'in rafi'in rafi'in الأنبياء وحملة الشريعة وحملة القرآن والمؤذن to wanda yake haka yana cikin sahu ne na wanda yake sahu madaukaki sahun annabawa da masu doke da shari'a da mahaddata alqur'ani da mahaddata alqur'ani sannan da shi ne kira sa wayan wa yundabu ikayatul azani li kulli man sami'a an so kwaikwayon kiran sallah ga dukkan wanda ke jin kiran sallah ana kiran sallah ka rika yi faɗin yadda ake faɗi idza qala Allahu akbar taqulu Allahu akbar in ladan yace Allahu akbar kai ma sai ka ce Allahu akbar wa idza qala ashhadu an la ilaha illa Allah in yace ashhadu an la ilaha illa Allah kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa idza qala ashhadu anna Muhammadar rasulullah in yace ashhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ashhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna Muhammadar rasulullah وإذا قال حي على الصلاة in ladani ya kira sallah ya ce hayya ala sala sai ka ce taqumu la hawla wala quwwata illa billah nan wurin haka ki so haka ka so ka ce sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah wa idza qala hayya ala falah niyyata kuma hayya ala falah taqulu ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abin da ake cewa kenan ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shine yake kasancewa abinda Allah bai so baya kasancewa wa idza kana as-salatu khairun min an-nawm da asuba kenan kiran sallah na biyu in aka ce in kai ladan ya ƙara cewa as-salatu khairun min an-nawm nan ta kulu sai ka ce sadaqta wa bararta sadaqta wa bararta ake cewa as-salatu khairun min an-nawm maimakon ka maimaita inda yake sai ka ce sadaqta wa bararta sadakta wa bararta yawa kayi gaskiya kuma kayi yawa wa bararta rabu da bici kuma kayi aiki na alheri daga birru ne bararta wai za kala kad qamati sala shine iqama in kuma an tsara a cikin da sallah ne ka da iqama ne sai kad qamati salatu kad qamati sala dan sai ka ce ta kuma sai ka ce aqama Allahu wa adama abin da aka so a ce kenan aqama Allah wa adama aqama Allah wa adama Allah sai da wuta ya dawo mana ita wa yushiku bil qawli wal fi'li inda iqama nan wurin ta da iqama sai mutum ya amsa wa ladan da aiki da wadi da wada da aiki yana cewa aqama Allah wa adama a idza qala qad qamat salatu taqulu aqama Allah wa adama wa tanhadu aidan sai ka ce aqama Allah wa adama kuma sai ka zabara ka miƙe تنهاد أيضا جمعا بين الإجابة الفعلية والإجابة القولية دنك هذا da tsakanin amsawa ta baki wato ta aiki da kuma ta faɗa ka faɗa ka ce a kama Allah wa dama kuma ka miƙe ka amsa abin da ce a ce karka mata salatu to kai ma ka tashi ka miƙe wa yukrahu lahadu fil azani amma an karanta yin kuskure a cikin kiran sallah minhum man yaqulu Allahu akbar da cikin wanda na da masu kiran sallah akwai wanda ke kuskure da na kawai ce Allahu sai ce Allahu akbar wannan ja aƙin ta farko in ka ja ta wa hadha istifamu wannan tambaya ne kana so ka ce Allah Allah ne mafi girma maimakon ka taka ka ce wai shin Allah ne mafi girma kai shakku kake ma ke to ka gani wannan kuskure ba a ci ba a ji wannan haƙi a ce Allahu akbar Allahu dai kawai. Minu man ya ƙulu hayya ala sala cikin su akwai masu ya hayya ala sala ya bar ya tsaya akan salakin. Alhali ko hayya ala salati ne ba a so in za a tsaya a nan wurin ba a yi kuma kace cikin ba kana hudin hakuri da ƙarni. Hayya ala sala hayya ala sala an san sallah ce kake yi. Wa sala amma in kace sala kawai a kana annaru kana ne huta kenan. kana ce mutane ku zo zuwa sallah maimakon ka ce musu ku zo zuwa sallah kace ku zo zuwa huta kaga abun tayi kuskure wa minhum man yaqulu hayya ala al-fala akwai nabi yake ce hayya ala al-fala kawai shi ma hayya ala al-falahi ne hayya ala al-falah ka hito wannan har karamin ka wade ta da tsarki hayya ala al-falah to in baka wade haƙin nan ba kai ma kamar kace ku zo zuwa daji wal falatu wal falah jam'u falatu asahara jam'i ne na falat falatu kuma ita ce daji wawan jeji sahara to ka ce mutane ku zo zuwa sahara maimakon ka ce mutane ku zo zuwa babban rabo to ka gani nan akwai kuskure yuhajizu an alfazi mai kiran sallah ya kiyaye amsa lafaza la yughayyiru min shay'an kai ya canza komai daga ciki wa yu'azzinu lillahi tabaraka wa ta'ala kuma an so mai kiran sallah ya zama yana kiran sallah ne dan Allah tabaraka wa ta'ala فإن فإذا يكون من الدعاة إلى الله إن يكسنتي هكا yana kira saboda Allah yana kira yana kyautata yana kira sallah to zai kasancewa yana daga cikin masu kira zuwa ga Allah su ko Allah tabaraka wataala ya musu wani kira cikin alqur'ani yace wa man asana qawlan mimman da'a ila Allah wa yusali wa qala innani minal muslimin shin wane ne yafi kyautata magana daga wanda ya kira zuwa ga Allah ya aikata aiki na gari kuma yace ni ina cikin musulmi sai ladan shine zai ce yace ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله يهوي زميكم يتي أشهد أن محمد رسول الله هذا لا تبت تبت واشينا في مسلميك الدعاة إلى الله الأنبياء والمجاهدون والشيوخ آه، المعلمون والمعزون masu kira zuwa ga Allah sune annabawa da masu jihadi da kuma shehinai da malama masu karantarwa da kuma masu kira masu masu kira sallah wannan dukan su ma- masu kira ne zuwa ga Allah da mu kulli ahlul kitab
قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذ
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب كفر موسى يا كما زوال ذلك نزل لما قال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم wannan aya ta sauka yayin da yahuda suka ce wa annabi sai ya da amince Allah ya tabbata a gare shi biman tu'minu min rusul shin kai da ba kake ba da gaskiya daga cikin manzanni au biman nu'minu min rusul ko ko wai mu da wa kake so mu ba da gaskiya daga cikin manzanni fa qala sai yake musu billahi wa ma unzila ilaina ai al'aya sai karanta an ga musu wani aya ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wa isma'il wa isa hatta zakar isa har sai da ambaci annabi isa wato yace musu gashi yanda muke mu mun ba da gaskiya ne da Allah da wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar gare mu wa ma unzila ila nabiyina da abin da aka saukar zuwa annaba wa unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa da abin da aka saukar zuwa annabi Ibrahim da Isra'ila da da Isma'il da Isaka da kuma uciyar nabiyuna min rabbihim da duka abin da aka saukar wa annabawa daga ubangiji su kuma uciyar nabiyuna min rabbihim kuma uciyar Musa wa Isa da abin da aka saukar wa annabi Isa Musa da annabi Isa har ya zuwa dai inda yake cewa ba ma bambanta tsakanin wasu daga cikin manzanninsa ƙalu sai suka ce la na'lamu dinan sharran min dinikum yahuda da suka yi wannan amsa suka ce wai ba mu san wani addini mafi sharri mafi muni daga addinin ku ba to ta'uddu insani al-anbiya'i shin kai kana lissafa annabi ka daga cikin annabawa wa nahnu la nu'minu bihi wala wala nu- wala bi man amana bi yahuda suka ce mu ba ma ba ma imani da shi ba mu ba da gaskiya da shi haka nan ba mu ba da gaskiya da wanda ya imani da shi ma shi annabi ta qala ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu a kulli ya ahlul kitabi hal tanqimuna minna ko ka fara musu ya faɗi Allah ya kuma zuwa littafi ya muta shin wai har san imuna minna har har san kiruna shin wai ku- har kuna kuna musan wani abu ne minna da gare mu illa an amana billahi wa ma unzila ilaina sai face abinda muka yi na daga wato ka face cewa mun ba da gaskiya da Allah da abinda aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila min qablu da abinda aka saukar gabanin mu yau an ji a zuwa annaba wa anna aka bar kun fashi duna kuma cewa ku yawa yawan ku fasikai ne kul hal nunabbiukum to Allah ce ka ka kul ka ka hadi musu hal unabbiukum bi sharri min zalikum amin zalika masubatan inda Allah shin akhbirukum kuna so in ba ku labari bi sharri bi sharri min zalika mafi muni daga wannan min ahli zalika daga ma'abuta wannan masubatan tawaba ai sakamako a bi ma'ana jaza ana ne sakamako kuna so in ba ku labari wanda yake mafi munin sakamako inda Allah a wurin Allah huwa man la'anahullah shine wanda Allah ya tsine masa albarka Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa abadahu an rahmati Allah ya nisantar da shi daga rahmashi wa ghadiba alaihi yayi hushi gare shi wa ja'ala minhum al-qiradata kuma su ne wanda Allah ya sanya birrai daga cikin su birrai wal khanazira da kuma al-khinzai al-khinzirai wato aladdu bil masahi da shafewa wanda mutane ne saboda sharrin su Allah ya mira su birrai ya maida su aladdai wa man abada taguta kuma in kuna so in ba ku labari mafi sharri daga abin da kuke cewa wai wai kuna ce ma addinin mu shine mafi sharri in kuna so in ba ku labari su waye mafi sharri su ne waɗanda a bada dagutu suka bauta ma shaitan a suke bauta ma dagutu dagutu jin nan a shaytanu bi dati shine shaitan da biyayya gare shi jama'atin minhu wasu jama'a ne daga cikin su sajadu da jibti wa dagutu da suka yi sujada ga jibti da dagutu dukansu dai duk abin da za a bautawa ba Allah ba wasu mutane ne aljanu da duwar wasu kuma miye ne ana ce mashi gifta a ce na dawutu dan ma a tau ila abi sufyan ne maka wannan yayin da suka zo wajen abu sufyan ne a maka wannan su wannan yahuda suka zo lokacin da suke neman haɗin kan kafiran maka sai suka suna ce musu ai addinin kuma ya yi addinin annabi suke ce ma suke ce ma mutanen maka to suka ce a Abu Sufyan lokacin nan yana cikin kafirai bai musulunta ba shi ne kamar jagora ma na kafara sai ce to ai yanzu kun yarda addinin mu ya yi nasu yo ai ban ga kuna bauta mu addinin kuna kuna bauta mu gumakan gumakan namu ba shi ne yace ai wannan ne zage sai muka shi ya ma gumakan su sujada to shine Allah ke wadi yake ce ai wannan shine mafi sharri Allah zina su shine wanda suka tajabu da gifci wa tsaguci wanda suka ma gumaka sujada lamma a tabbata ila Abu Sufyan maka lokacin da suka zo na Abu Sufyan a garin Makka. Ulaika sharrun makanan, wannan zanen da su ne mafi sharrin wuri, sar sharrin matsayi, tamizan da kamizan, dai salahu inda nar. Wannan akan bambantawa ne ake makanan din nan. Wurin su na daban ne a huta. Laisa lahum illa nar ba wani abin da suke yake da rabon su sai huta. Wa adallu an sawa'i sabil kuma su ne mafi bata daga barin tsakiyar hanya fariqul haqqi ita ce hanya ta gaskiya wa aslu sawa al wasat asali da kaji sawa ana nihin tsakiya to dallu an sawa sabil sune mafi bata daga tsakiyar hanya duka wanda ya bar hanya ai ya bata wa idza ja'ukum qalu amanna min nazari
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصهد لبيث ما كانوا يأملون
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون فلا كثيرا منهم يثارون في الاسم والعدوان واكل الصوت لبئس ما كانوا يعملون وإذا جاءوكم إن سكا زوجانكم منافق اليهود منافقا يهودا قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به alhali kuwa sai suka zo su ce sun ba da gaskiya alhali kuwa hakika sun shigo alaikum mutanen bisi na bilkufr da suka sun shigo wajen ku suna masu cuɗanya da kafirci wa hukar karaju kuma hakika sun fita min inda kuma daga wurin ku mutanen bizinin bi kufri suna masu cuɗanya da kafircin da ya aizan har har walau bihi da shi bil kufri da kafircin nan walam yu'minu basu ba da gaskiya ba wallahu a'lam bima kanu yaktumun Allah shine mafi sani da abin da suka kasance suna boyewa miyan mai taki na da jumla wuce wa tare kasira minhu za a ga da yawa daga cikin su al-yahud su yahudawa musarifuna suna gaggawa ya kamuna sari'a suna abubuwa da maza maza a cikin ismi a cikin zunubi fil kazibi a cikin ƙarya wani udwani da zulmi da zalunci wa aka nemi sut da kuma cin alharam haram a haramun karrusha tamkar rashawa da fi isa ma kanu ya wannan mutane tir da abin da suka rubuce suna aikatawa a amalhum da haza shine aikin su da wannan
لولا ينحاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصوت لبئس ما كانوا يصنعون
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصوت لبئس ما كانوا يصنعون me ya sanya wanda suke malama al'ulama ul'amiruna malama wanda suke aiki da iliminsu a wani habaru da kuma wanda suke baki hai daga cikin daga cikin su halla na hau miye ya hana me ya sanya ba su hana su ba an kaule wa lisma daga faɗansu nan da suke ta zunubi ma'ana alkaziba dan ya bisa hana su yin ƙarya ba wa aka nemo suta da kuma cin dukiya ta haramu da bisa ma kanu ya suna hona tsirin da abin da su kasance suna aikatawa shine tarkuna yin barin hannunsu sun ba su hana su su aikata abin da ke ayyuka ne na shar ashaddu ayatin al ulama wannan ita ce mafi tsananin aya a bisa maluma da cewa laula yanahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim nisbatul rusut da fi sama kanu amalu dan meye ne maluma na Allah wato masu aiki da sanin su da kuma fakihai masana hukunci na Allah ba su yi ba su hana su ba daga faɗar da suke yi ta ƙarya kuma da cin haramun da suke ir da abin da suka ce suna aikatawa wa qalat al yahudu na'am
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل بداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء bal bal yadam بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للهرب أتبعها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين آه وقالت اليهود يهودا سكتي لما ضيق الله عليهم بتكذيب النبي بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس مالا صاروا فقراء lokacin da suka karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun karyata annabi ba sai Allah ya matsa ya kuntata a gare su ya matse ya matse gare su sai kan sai suka zama yanzu babu kuɗi kuma kuɗi sun musu wahala sun musu wahala samu bayan da sun kasance su ne mafi su ne mafi yawan mutane dukiya sun yi kowa kuɗi amma saboda sun karyata annabi yanzu kuɗi sai suka bar shigowa sai suka zama suka wayi gari suna talakawa sai suka ce wai yadu lahi mabuda wai yanzu a sharrin ma ya wuce annabi har ya ya kai ga Allah suka ce wai hannun Allah kulla take makabudatu rimtsa take kannu bi anna Allah sara bakira wai suna alkunya ce da cewa Allah ya zama wai mako wai Allah ne yanzu bakili shine shine wanda bai bada ba bullat aidin Allah ya ce a ina hannayensu ne suka suka kulle hannayensu ne aka gullat aka aka rimtse amsakan lahu aidihim Allah ne ya rike hannayensu an fi kullin khairati daga aikata dukkan wani alheri haza du'a'un alayhi ko kenan wannan addu'a ce irin a ce an ma mutum mugunya addu'a shine wannan gullat aidihim Allah sa hannayensu su kulle daga barin dukkan wani aiki aiki na alheri wal yunubi ma qalu ai an tsine musu da abin da suka aikata da abin da suka faɗa dalilin abin da suka faɗa balbari dai ya dawo musu da zani hannayen Allah shimfiɗa suke mubalagatan wannan mubalagatan kuma suke yi biljudi kai gaya ne ƙarshe ne wajen sifantawa da kyauta Allah wajen sifantawa ne da kyauta ya ce ma ai hannayensa a shimfiɗa shimfiɗa suke don a san kamar wato ƙarshe ne wajen kyauta wato Allah ta warke tsaron inda ke so amma muminin seti wajen yadda za su da dukiyar su sai ke cewa wala ta ji aliyarka magalu na tun ila uri wala ta su ɗan kulle da basiri kan ka sa hannunka ya kasance kulle a wuyanka ba ka bada kan kan kan kuma wala ta su ɗan kulle da basiri kar ka shimfiɗa hannunka dukkan shimfiɗa ba ta ƙula maluma ma a sura ƙarshe sai ka zama manuma abin zargi kuma mai taɗewa mai dayin da na sani to shi Allah ba haka bane shi shimfiɗan nashi suke baki ɗaya wannan shi aka ce mubalaga ta ne mubalaga ne a cikin sifantawa da kyauta wasannan yadda li ifadatil kasra nan ya ce ya damu su ba ta suka yadullahi ba hannu na Allah ne Allah ya ce ma hannayensa ya ambaci yayi ya yi da musallani na hannu wato hannun nan ya biyanta su bi ifadatul kasara dan ya fa'idantar da yawa abin da yake badawa mai yawa ne iz ghayatu ma ma yabzulu min sahi min mali an yu'ti bi yadihi dan karshen yanda duk wani mai kyau mai kyauta zai bada dukiyar shi shine ya rika badawa da hannayen shi baki daya ba ma hannu guda ba duka hannayen guda biyu zai rika yana yana ta badawa shine karshen kyauta to Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo wa zuwa zani Allah tabaraka wa ta'ala hannayensa shimfiɗe suke yadullahi laysa tijariha ita shi hannun Allah ba hawa gaba bace irin wannan ta mutane bi dalilin Allah ya dai kilfaihi ma ya nuna da dalilin hannayen Allah baki daya dama ne kamar da yau cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce an yamini rahmani wa kilta ya dai yaminu ana manzo sallallahu yana bada labarin ya ce daga daman Allah a rahama shi ko dukkan hannayen shi ma dama ne to kenan daga wannan ka san ba irin hannunka bane ba shi duka hannayen shi dama ne kenan ba hannu ne ba irin naka mai kama na gaba hadhihi sifatun lati waradat fil qur'ani wannan shi ne sune sai wajen da suka zo a cikin alqur'ani wal hadisi da hadisi kana salafu yuqarriruna ala zawahiriha wa yakimuna al ma'ana illa tabaraka ta'ala magabata sun kasance suna tabbatar da ita wannan sifofin wanda suka zo amsa zahirinta sannan su su dogarar da wakilta sanin ma'anarta zuwa Allah tabaraka ta'ala Allah shine ya san yaya take yaya take ya ce hannu mu ce hannu amma yaya hannun yake ba mu sani ba amanna bi ko mun ba da gaskiya da shi ala muradillahi amsa yanda Allah ke nihi amanna bi ala muradi rasulullahi mun ba da gaskiya da shi amsa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wal mutaakhiruna su wanda suka zo daga baya yu'awwiluna suna yin tawili fa awwalul yadda yadda bil qudrati sai suka yi tawilin hannu da kudura in aka ce yadu la sai ce kudura Allah fa idza awwalu yadda bil qudrati in suka yi tawilin hannu da kudura kama za ya faru na bil yadaini hauna to ya za su yi da wannan hannaye in aka ce hannaye san ka ce al yadu ka ce kudura to aka ce kuma nan in aka inda aka ce ya dawo wa hannayensa ya za ka ce wa ta za ka kudura guda biyu al qudratu wahidatu ce kudura guda ɗaya ce wa hadhihi tasniya wannan kuma biyan tawa ne biyu ne waja'at jam'an wani wuri ma hannayen ma sun zo jam'i ba biyu ba inda Allah tabaraka wa ta'ala kita wasta ma abalaina bi aid a wasu duka mutane ko dan sun ga musamman a riwayar warshu ana sanya ya guda biyu har amma ya guda wasani sai kai yana ana faranta ana karanta ta bi ayayi da wannan kuskure ne ba haka ake karantawa ba ko haka aka rubuta shi yasa Qur'ani yana buƙatar malami bi ayyid lalle haka zaga rubuta mun ba haka ake karantawa bi ayyid wai wasa ma bainana bi ayyid kuna wannan nan wani an ce sama mun gina ta da hannaye haza jam'u haza jam'un wannan jam'i ne aksarun yin isnaini shine mafi yawa ma daga guda biyu la nadri hal sittatu am samaniya ba sani ba shidda ne ko takwas tunda jam'i ne dai idan kenan dai a sawabu abin da yake daidai an tatruka yada ala zahiriya kamar hannu yadda ta zo a bisa zahirinta wani fawwidu fil ma'ana ila Allah tabaraka ta'ala sannan sai mu miƙa lamari mu zuba lamarin baki daya a cikin ma'anarta zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ya dahu laysat yadai laysat yadai kama inda na hannayensa ba wai hannaye ne guda biyu kamar irin yadda ke a wajen mu ba yusufu kaifa sha Allah yana ciyarwa yana bayarwa yadda ya so min tausiqin wata yake daga yalwatawa ko kuntatawa ko ya rike ko ya yalwata la atira da alaihi ba wanda zai gitto ma Allah yace dan mi Allah ya yalwata dan mi kaba wancan kadan dan mi wancan kaba wancan yawa wala jira na kasiran minhu ma wajin kan wala bika tujano kufra azam tashi ko aha wala jira na kasiran minhu ma wajin ilayka min rabbika tujano kufra a kuma lalle abin da aka sabaka zuwa gare ka a sannu zai kara wa yawan su daga biya daga cikin su a duguyanin wa kubra ƙetare iyaka da kafirci wa alƙa wannan kenan wa alƙa na bayyana mun adawata wal bagada ila yau ya saboda rashin rashin karban gaskiyar su abin abin da yazo na alqur'ani ne maimakon ya ƙara musu shari'a zai ƙara musu ma ƙetare iyaka da kafirci da kufrihim bi saboda kafircewar da suka yi da shi sun kafirce mata da abin da aka saukar alqur'ani rahama ne gashi nan a ya zo shirya ne ko hudan lil muttaqina amma su ba abin da zai kara musu sai dai sai dai a bata yuzillu bihi kaseeran wa yadillu bihi kaseera saboda me zai zama bata ya zama kafirci gare su duk abin da aka saukar sun ce ba su yarda ba sun kafirce kenan abin da aka saukar maimakon ya kara musu shirya ya kara musu bata kenan ya kara musu kafirci wa alqaina baina wa man adawata kuma Allah ya ce muka je ma adawa tsakanin su bagada da kiyayya ila yawmil qiyamati har zuwa ran tashin kiyama wa kullu firqatin minhum tukhalifu al-ukhra ko ta jama'a daga cikin su sai ga tana samawa wata jama'a ta daban cikin su din kullama auqadu narin al-harbi ko lokaci suka ruhasa wata huta ta yaki da harbin nabi sallallahu alaihi wasallam dan su yaki annabi tsira da mutu Allah tabbata a gare shi afaha Allah Allah sai ya bitar da wannan wuta ya kashe ta wa yasauna fi dardi fasada sai gani suna ta tafiya a cikin ban kasa suna ta a cikin kasa fasadan da barna mufsidina bil ma'asi suna masu barna da saban Allah wallahu la yuhibbul mufsidin shi ko Allah baya son masu barna walau anna al-kitabun
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
ولو أن أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولأنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوق ومن ولكن كثيرا من آه نعم وكثير منهم ساء ما يعملون هكذا يقول نعم لا تدري فوق متى تأذنه منهم وتمك سلاح وكثير منهم ساء ما يعمل نعم ولن أهل الكتاب آمنوا da dai mazuwani ta nan sun ba da gaskiya bi Muhammadin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata qawl kufra sun kare kansu daga kafirci la kaffarna anhum sayyiati da mun kankare kurakuran su laihikan su wala alkhallahu min jannatin na'im Allah ce kuma wallahi da mun shigar da su aljannatai na ni'ima walau annahum aqamu tawrata da dai sun tsayar da at-taura ai amalu bi tawrati da dai sun aiki da at-taura wal injila da injila amalu bima fihi ma inda sun aiki da abin da ke cikin su ma fihi ma huwa imanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke koke cikin su shine imani da annabi sallallahu alaihi wasallam karja a zikirin muhammadin bi tawrati wal injil an bata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin at-taura da injila kullu ma bashara bi dukkaninsu injina da tura sun yi sun ba da bishara sun ba da albishir da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kala isa annabi isa ya ce saufar azhabu wa yatikum ba albara qarit zan tahi a sannu zan tahi wanda yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna albara qarit zai zo muku wa ma unzila ilayhim min rabbihim da dai sun ba da gaskiya da wannan kuma sun ba da gaskiya da abin da aka sarkar zuwa gare su daga ubangijinsu da akalu min fawqihim da sun ta arzikin Allah daga saman su wa min ta arzikin da kuma kasan su law an law aminu bima urshadahum bima arshadahum ilayhi tawrat wal injil da sun yaki da abinda a taura da injila suka shirye da su zuwa gare shi ne imani bi muhammadi na daga ba da gaskiya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah alaihim da Allah ya yi musu budi wa wata alaihim ya yalwata a gare su kirki a cikin arziki wa fada alaihim min kulli jihatin kuma Allah ya faran yi musu arzikin ta kowace jiha minhum umma minhum ummatun muqtasida eh daga cikin su lalle akwai al'umma waɗanda suke tsakatsakiya na'am fihim jama'atun ta'amunu bi indihi cikin su akwai an awansu jama'a waɗanda suke zai aiki da shi abin da aka saukar da zuwa gare su wa hum abdullahi bin salam sune abdullahi dan salam wanda ake ba labarin shi ya ba da gaskiya daga cikin su amma wa kasiru minhum sa'a ma ya'malu da yawa daga cikin su abin da suke aikata ya munana نعم يا أيها الرسول
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول يا تكون منزوف بلغ ما أنزل إليك من ربك ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka wala taktum shay'an minhu kar ka ɓoye komai daga cikin shi khawfa an an tunala bi makruhi dan tsoron kan wani abin ki ya same ka wa in lam tafa'al in baka aikata wannan ba to balligi jami'a ma unzila ilayka in baka isar da baki da abin aka saukar zuwa gare ka ba kama ballagta risalatihi to baka isar da saƙonsa ba kenan risalarsa wallahu ya muka minan nas Allah shine ke tsare ka zai tsare ka daga sharrin mutane an ya tsuluka daga cewa wai su kashe ka ko wato kashe ka kashe ka kenan wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhu rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da gada shi ake ana ana gadin shi hatta da zalat hatta da wannan aya ta sauka fa qala sai sai in sarifu fa qara asamanillah ya leko ya ta taga ta wata kuwa daga cikin taki sai ce kawai ku tahi ku tahi ku tahi ku Allah ya tsare ni inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin dan da Allah bai shiryar da mutane wanda suke kafirai kana rasul sallallahu alaihi wasallam idza nazalat ayatun shadidatu al-kufar yataraddadu fi tablighiha ilayhim makhafata an yazdadu kufran abin da aka mu aka yada manzo Allah sallallahu wannan ayoyi ana cewa ka isar da baki da abin da aka sabka zuwa gare ka in baka sabka in baka isar da shi ba baka isar da abin da aka sabka aka aka sabkar da shi zuwa gare ka ba kenan kamar wai in ka rage wani abu baka isa baka in ka in ka isar da wani abu wani abu daga ciki baka isar da wani ba kamar baki dai baka isar da komai ba kenan to me yasa ake aka a wani haka aka aka ma aka ma manzo sallallahu wannan wahayi to abin da ya sanya shi manzo sallallahu ya kasance in wata aya mai tsanani akan kafirai ta sauka annabi sallallahu yana taraddudi yana kai kawo a cikin isar da ita zuwa gare su ba wai dan tsoron su ba a tsoron kar wannan in yi hida musu wannan aya mai tsanani a kansu su ƙara kutsawa a cikin kafirci saboda gudu yake kar su ƙara bata shi sau yake rahama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafiran ma su ji su shiru to in wata aya mai nauyi ta sauka yana gani wannan za ta ƙara batar da su za ta ƙara shigar da su daji ne to yana jin nauyin ya hada musu wannan Allah ya ce yana kawo hada musu faɗi wannan kakka ji tsoron kowa Allah ya ce ni zan tsare ka an an yazzaru kufran fa nazarat alaihi hazina ya ce wannan ayatu da ka gare shi ya yi wa rasul ballig ma unzila ilayka Allah na cewa ya kai wannan manzo ka kai sadda abin da aka saukar zuwa gare ka ne rabbika daga ubangijinka wa lam tafa'al in baka aikata ba ma balagta risalati to ka san da baka isar da sakonnin shi ba wallahi ya tuka min nas Allah shine ke tsare ka daga mutane fa ballaga kullama unzila ilayhi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sadda baki ɗaya abin da aka saukar zuwa gare shi ولهذا قالت عائشة saboda haka ne uwar mu ne Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa man yadda anna Muhammadan katama shay'an mimma allamahu Allah faqad a'azama an la yufriya duk wanda ya da'awan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koye wani abu daga abin da Allah ya sanar da shi to hakika ya girmama ƙarya wa Allah ya yi wa Allah ƙarya ai alkaziba shi ana nin ƙarya shine alfriya war rasul sallallahu alaihi wasallam shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji Maulana Shaykhul Islam Abdullahi ta'ala yace a atahu Allahu ilmal awwalina wal akhirina wa zadahu alayhi Allah ya ba shi ilimi na mutanen farko da ilimi na mutanen ƙarshe kuma Allah ya ƙari ya ƙara masa akan akai a tsahu talatatu ulumi Allah ya ba shi ilimoma guda uku ilimi iri uku Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin akhadha Allah alaihi al'ada an yuballighahu wa la yaktum wa la yaktum minhu shay'an ina farko shine wanda Allah ya riƙe alƙawari da shi na isar da shi kai ya ɓoye ko daga ciki wa kad ballagahu wa lam yaktum minhu shay harfan sai yace to wannan ilimin manzo Allah sallallahu ya isar da shi baki daya da ya koye daidai da harafi daya ba daga cikin shi wa zalika huwa alquran wannan shine alqurani wa kullu ma su'ila anhu da duk abin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam min ahkami shari'ati daga cikin hukumta hukumta na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai koye komai daga cikin wannan wa ilmun akwai ilimi na bin shiko khayyarahu Allah in sha'a ballagahu wa in sha'a lam yablughu Allah ya sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimin wannan nabi sannan ya bashi zabi in ya so ya sanar da wannan wanda ya so in kuma ya so kai ya sanar da kowa fa ballaga al khawasa sai Allah ta manzo sallallahu ya sanar da kebantattu daga cikin al'ummarsa zalika ilmi ya sanar da su wannan ilimin wa katama wa anni baqina ya ɓoye wannan ilimin daga sauran mutane wanda ba su cancanci a hida musu shi ba wa huwa al-ilmu allazi yatafawwamu bihi al-majazibu inda ma yasminu ila al-fana'i al-mahd wannan ilimin irin shine masu abkuwa cikin jazaba suke magana suke buɗe baki da shi yayin da suke saduwa da abin da ake ce ma fana'i tsantsa ba fana'i na wasa ba fana'i tsantsa wanda kai ka bace baka ma san ka bace ba kai ma ba kan labarin kanka to lokacin nan abin ya yi ƙarhinka kai ma kana jin magana tana magana tana fitowa daga bakinka har ma in ka dawo cikin hayacinka aka ce ma ka ce wani abu suke gardama to irin wannan abubuwan su ilmomi sai su rika hitarwa a lokacin waɗanda ba kowa ya san su ba ba kowa ma ya taɓa jin su ba wa ilmun sannan na ƙarshe wa ilmun ukhiza alayhi al'adu bi katmihi wanda aka rike alƙawari a gare ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya boye shi fa katamahu sai ya boye shi wa huwa ilmu sirril qadari shine ilimi na sirrin kadara a lami ballighu li ahad wannan bai sanar da kowa shi ba balligh ma unzila ilayk kai sai da abin da aka saukar zuwa gare ka haza muta'alliqun bil qur'an wannan shine wannan yara ta da alqur'ani ana niyan alqur'ani kenan wa kulli shari'ati da kuma baki dan shari'a aw shay'in su'ila an koko yara ta da abin abin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wallahu ya ci muka minan nas Allah shi ke tsare ka daga sharrin mutane wa da wallahu bil isma Allah yayin alƙawari da tsari fakana idza atal layla yaqumu bi babi harisu ya kasance in dare yayi wani mai tsari wani mai tsaro mai gadi yana tsaya a bakin kofarsa falamma nazal hadhihi aya da wannan aya ta sauka rafa'a sitara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya janye labule min min albabi daga ɗakin sa daga kofa wa kana sai sai sarif sarif ku juya ku tafi ku juya ku tafi fakar kafani Allah Allah ya isa mu kuli ahlul kitab
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تبيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب كفنا مسك يا قوم ذوالكه لستم على شيء من الدين معتد معتد به ba ku a bisa kan komai na addinin Allah wanda ake ake lissawa da shi ba wani addini ke ba a sace ku mu taurata wani injila har sai kun tsayar da attaura da injila kun yi aiki da su wa ma kun zira ilaikum min rabbikum da kuma abin da aka saukar zuwa gare ku daga ubangijin ku da an ta'malu bima fihi da cewa ku yi aiki da abin da ke cikin shi huwa imanu bir rasuli sallallahu alaihi wasallam shi ne ba da gaskiya da annabi da manzon Allah ya da mutan Allah tabbata gare shi وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا أسنو bari ma lalle zai ƙara da yawa daga cikinsu abin da aka saukar zuwa gare ka nan min alƙur'ani daga alƙur'ani zai ƙara musu dubiyanan a ƙetare iyaka wa kufrin da kafirci da kufrihim da yi saboda kafirin kafircewar shi kafircewar da shi da sun kafirce da shi to abin zai ƙara musu za su ƙara ibar daji kenan fala ta sa ala alqawmil kafirin la ka hazana kaka yi bakin ciki ya ma'aiki Allah afta mutane wanda suka kasance kafirai in lam yu'minu bika in ba su ba da gaskiya da kai ba wala ta hakamma bihim har ka damu da su innal ladina amanu
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا sai dai waɗanda suka ba da gaskiya wanda zina hadu umul yahud da kuma wanda suke yahudawa wasa juna da kuma firkatun min wa'ansu jama'a daga cikin yahudawa da ana ce musu tabi'awa wannan sara da nasaru masu addinin kiristanci man amana minhum billahi duk wanda ya bada gaskiya daga cikin su da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa amila salihan ya aiki nagari fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to in sun bada gaskiya shikenan babu wani tsoro kuma akan su kuma ba za su yi bakin ciki ba fil akhirati a lahira da kadar fa al-islam tafarqata al-unsuriyya musulunci ya ɗauke bambance-bambance na asali a cewa wannan bai hude ne wannan ba maguje ne wannan in dai mutum ya bada gaskiya a shikin ba a cewa wannan ka asalin ka kaza ne ka asalin kaza ne a duka an zama man amana billahi duk wanda ya bada gaskiya da Allah fa kullul mu'minina ikhwa dukan mu'minai ɗan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwatun kamar da cikin alqur'ani innamal mu'minuna ikhwa dukan musulmi lalle su musulmi dukan mu'minai ɗan uwan juna suke إذا كان أصله يهوديا أو نصرانيا أو ساجي أو ساجيا أو مجوسيا أو أسود أو أحمر أو عربيا ko asalin shi ya kasance da yahudi ne ko ba nasare ne ko ba sajide ne ko ba maguje ne ko baki ne ko ja ne ko ba larabi ne fa kullum a kan islamu bainahum dukansu musulunci ya ta yan uwantaka tsakanin su inda ma na tsakon bi shahadataini wa hum akifa lokacin da suka yi furci da kalmar shahadar nan guda biyu kawai duk wanda yanzu ya zo ya musulunta ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya zama musulmi ko da yaya da ya kasance domin ake fa sun zama tsare kun juna duk da duk da duk da kala da kala khazna da kala khazna لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فأووا وصبوا ثم تاب الله عليهم ثم أووا ثم أووا وصبوا كثير منهم والله غفير بما يعملون
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تعلم أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل hakika Allah ya rike alƙawarin banu Isra'ila bani Isra'ila ala alal imani an rike alƙawarin su alal imani amsa ba da gaskiya cewa su ba da gaskiya a billahi wa rasulihi da su ba da gaskiya da Allah da manzanta wa arsalna ilayhim rusula Allah ce kuma muka aika manzani zuwa gare su kullama ja'am rasulun minhum wannan lokaci wani manzo zo daga cikin su bimalakawa an rusuhum da abin da zukatansu ba shi suke so ba min alhaki na daga gaskiya kazzabu sai su karyata shi fariqan minhum wasu jama'a daga cikin su kazzabu sai su karyata wa fariqan minhum wasu kuma jama'a daga cikin su ba ma karyata kadai za su yi ba ya turuna sai su kashe su katalu sai su kashe annabi kamar kan zakariya wa haya kamar da suka ma annabi zakariya da annabi haya duk kashe su kai wa ta'diru yaktuluna duna qatalu shi a ta'abiri magana da alqur'ani yayi da ya kasuluna duna katalu yana kuma bayan katalu sun kashe wato hikayatan lil halil madiya lil fasila su wai ba kuma baya baya kamata ce da wannan ta'abiri qur'ani yace wa fariqan yaqtuluna bai ce wa fariqan katalu ba shi ko muzari kaga abu ne wanda yake ci gaba da yi a masabanin katalu wanda an riga an aikata ko su sun riga sai aikata ne to sai yace wannan hikayatun lil halil madiya an ce ya kuturuna dan hakaito hali ne wanda ya shuɗe lil fasila ga waɗanda suka rabu yahudawa na yanzu ake hida musu abinda yahudawa na da suka aikata sai ake ba su labari kamar yanzu ne ku matan da kun bi irin yadda iyayenku suka bi na bata kamar ku ne kuke kashewa yanzu kuke kashe annabawa haka wasibu zannu kuma suka zaci Allah ta kuna taka fitnatun wai shin suka tsaji cewa wata fitina ba za ta abuku ba wato azabun bihim bihim ala takzibil rusuli wa kasdihim suka ji cewa wata azaba ba za ta abuku akan su ba a ta ƙaryata wa manzanni da suka yi da kuma kashe su da suka yi fa'amu sai suka makanta anil haƙi daga barin ganin gaskiya falam yin shiru ba sa ganin gaskiya wasanmu suka kurumta an istima'i daga sauraren shi ba ta so ba ta jin gaskiya aka yi musu sun mataballahu alaihim sannan nan ma tabu da suka tuba taballahu alaihim Allah ya karɓi tubansu sun ma'amu sannan suka koma makancewa wasanmu suka koma kurincewa ta hanyar karo na biyu kasirun minum da yawa daga cikinsu wallahu basirun bima ya malun Allah mai gani ne da abin da suke aikatawa fa yajazihim sai ya saka musu da shi الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره وزاد عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين